بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 27 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 19 ga watan julai shekara ta 2009 wannan shine kasar na 90 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba a jiya mun shiga ainihin kitabul masajid wato matattara ko abwabul masajid matattarar da ke bayanai dangane da tsarin masallatai da hukunce-hukuncen masallatai a musulunci hadisai da babuka da imam bukhari ya tattaro mana waɗannan gaba ɗayansu suna nuni zuwa ga tsaftar masallatai don a nuna maka kenan ba wai ana tsaftace masallaci ne kaɗai daga najasa ba domin majina ba najasa ba ce kaki ba najasa ba ne amma sai da bukhari ya ta kawo mana riwayoyi waɗanda ke nuna annabi ya ga kaki ko majina a bangon masallaci ya ba da muhimmanci akan ashari idan ya zama haka masallatai nawa ne yau suke ɗauke da yanar gizo-gizo masallatai nawa ne yau waɗanda da za a ce za a yi musu shara ta ciki da waje za a fitar da tarin shara mai ɗimbin yawa masallatan da suke da ban ɗaki a yau idan ka shiga ban ɗakin idan kai mai tsantsani ne cututtuka iri-iri za su kama ka na infections domin akwai nau'in mutanen da wani mutumin in ya kalli najasa sai wannan gubar da ke cikin najasa sai ta fito sai ta zame mishi kurji ko wani abu mun yi bayanan irin wannan a cikin karatun littafin sarimul battar a yadda aka kira ta at-tabi'atu sahira akwai mutumin da in ya ga kashi danye ya yamutse haka sai waye gari wasu irin kuraje sun fito mishi za ka yi mamaki ƙwayoyin cutar da ke cikin wannan najasar da idan shi ya kalla ƙwayoyin cutar suka taso suka harbi jikin shi saboda tsabar yadda alaƙar kyama take da ainihin tunanin ɗan adam yau masallaci nawa ne za ka shiga wanda yake da ban ɗaki kaga irin wannan masallaci nawa ne yau zaka tsuguna wurin yin fitsarin su ka ji zarniya turnike ka a masallatai da dama yau wasu suke ɗaukar cutar sanyi ko syphilis ko gonorrhea ko makamantan haka kenan ashe ya ishe mu darasi idan ya zama wannan majina ba najasa ba ce annabi ya ba da muhimmanci akan a tabbatar da an tsabtace ta ina kuma fitsari da yake najasa don haka ya jama'ar musulmi ku gane da cewa masallaci wurin ibada ce kuma wurin ma'awa ce ta musulmi za mu zo mu ji a cikin karatutukan da za mu ci gaba a wannan littafi hatta san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidan as-sayyida Fatima bai samu Aliyu ba ina aka je aka lalubo Aliyu masallaci masallaci ya zama shine ma'awa na musulmi ma'ana ko bata maka rai akai ba gidan karuwai zaka tafi ba ba ta ba zaka je ka kunna ba sai ka taho masallaci ko da zuwa masallacin nan kai ka kwanciya ka kamar yadda sayyidina Ali yayi zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali domin ka taho ɗakin Allah ya kamata masallaci ya zama tsabtataccen wuri ne kenan in so samu ne a share masallaci da yamma a share masallaci da safe ba asara ba idan so samu ne kenan ban ɗakin masallaci ya zama kusan duk bayan awa guda ana share shi don Allah ka je ka ga yadda ake hidimar share masallacin Ka'aba da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ga maƙudan kuɗin da ake kashewa ake wannan hidimar wannan ya isa ya zama abin karantarwa da darasi gare mu don haka jama'a idan ya zama Bukhari ya fara karantar da mu hadisan da ke magana akan tsabtace masallaci daga kaki da majina to ishara ce akan duk wata ƙura da duk wani abu da yake makalkalewa a cikin gilashin windo da makamantansu kamata ya duk wayewar gari ya zama ana da omo da za a sa abi a wanwanke gilasai a share kofofi a tsabtace kaza a kakkaɓe kaza amma yanzu duk inda ka je masallatai za ka same su cike da kura da datti da makamantan haka wannan shi zai sa wanda ya yo gayo ya to da sabuwar riga sai ga yana kyamar zama a wani wuri don haka wajibi ne jama'a mu kula da wannan a jiya sai muka fara tattauna wata mas'ala mai matukar muhimmanci wadda al-imamu ibnu hajirin al-asqalani ya ɗauko ya ne mana bayani akan cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan mai sallah yana sallah sai nazari yana fa ainihin gana da ubangiji ne don haka duk abin da ya shafi wato kaki ko majina da zai tofar gaban shi to sai ya taka tsantsan akan haka sai muka ji ibnu hajar ya fassara mana cewa abin da ake nufi da ganawa daga bawa shine hakikanin ganawa amma Allah da aka ce na ganawa to wannan majazi ne shine muka zo da ainihin littafin da yayi ta'aliqat akan ainihin wato ire-iren waɗannan kurakurai na ainihin wato ibnu hajar al-asqalani barin dan yi mana bayani wato shi fatuhul bari jama'a abin da ya faru malamin da ya rubuta shi malamin hadisi ne kuma a zamanin shi babu kamar shi hakika a sheikh ahmad shakir wanda ya rasu yau kusan shekara hamsin da wani abu yana cewa tun da ibn hajar ya rasu har yau babu matar da ta sake tsugunawa ta haifi irin shi in dai a ilimin hadisi ne na'am amma sun samu kansu a matsala su su ibn hajar domin malaman zamanin su suna da aƙida ta ash'ariyanci kuma malaman dukansu dukansu a wannan lokaci babu wani malami da ya bayyana wanda gashi malamin hadisi ne wanda ikon Allah malaman hadisi su aka sani da taka tsantsan game da aƙida amma babu wani malami da ya bayyana wanda yake da kyakkyawar aƙida ta salaf game da al-asma'u was sifat don haka hatta malamin shi ibn al-mulaqqin wato malamin ibn hajar da ɗaya malamin nashi shine balqini dukkaninsu suna da aƙida ne ta ta'awilin siffofin Allah naka ce Allah yana sama sai sai a'a a dai ce yana ko ina naka ce kaza sai su ta ta'awili dan haka abin da zaka ce yaya ɗaliban su suka iya da kansu dan haka ɗaliban ma sai suka samu kansu a wannan matsala wannan littafi fatuhul bari sai aka zauna aka rinka karanta shi a gaban ainihin wato bin baz bin baz kun san makaho ne yana karantar da ɗalibai to duk inda aka zo wurin da yake da matsala game da tauhidul asma'i wa sifat sai bin baz sai ya tsaya sai ya gyara a wurin sai a rubuta wannan gyaran sai dai akwai wurare waɗanda ibn hajar bin baz bai yi ta'aliki a kansu ba waɗannan wuraren ne littafin da na zo muku da shi a jiya malamin ya bi dukkan wuraren da al'imam bin baz bai yi ta'aliki a kai ba shi ya ta'aliki a kai to duk wanda yake da fatuhul bari in dai taba'ar darus salam ce da taba'ar da suka kwafa daga gare ta to duk galibi tana ɗauke da waɗannan ta'alika din abin da ya sa yanzu na samu yaƙini da natsuwa saboda ɗaliban bin baz da dama mun zauna da su sun tabbatar mini da wannan magana cewa babu shakka babu tantama bin baz ne wannan ta'aliki sannan littafin da na zo muku da shi a jiya yana tabbatar da wannan maganar karara cewa wannan karashe ne na wuraren da bimbas bai ta'aliki ba shi malamin ya yi wannan sai yasa na natsu amma an samu wani lokaci yau kamar shekara goma sha biyar da ta gabata dr ahmad muhammad ibrahim malamin hadisi daga jami'ar bayero a buk ya yi musun waɗannan ta'alikat ɗin cewa ba bin baz ne ya yi su ba wani ne ya yi su amma aka zo aka karanta wa bimbaz sai bimbaz ya amintu da su wannan maganar gaskiya saboda Allah na ɗauke ta a yadda ya faɗe ta tare da cewa bai kawo wani dalili na kare ta ba amma kasantuwar kamar yadda na ce zama da ne gaba da gaba da ɗaliban bimbaz fiye da a ƙirga a makka madina da wasu garuruka a ƙasar saudi arabia sai ta sa min cikakkiyar natsuwar baki ɗayansu sun tabbatar hakika har wasu ma suna tabbatar da cewa suna zaune sadda ake ire-iren waɗannan ta'aliqat din cewa in aka karanta mishi wuri kaza sai ce a tsaya to sai ce wannan maganar da zai in an zo daidai wannan wurin in an zo buga fatuhul bari a tsaya a rubuta ta sai ya tsaya yayi ta zan karanto muku daga irin ta yau insha Allahu ta'ala don haka sai na samu kyakkyawan natsuwa haɗi da wannan littafi da na zo da shi jiya cewa lallai waɗannan ta'alikat ɗin babu shakka ainihin bimbaz ne ya yi su gaskiyar lamari wannan shi ne don haka maganar da aka yi gyara a kanta dangane da ibnu hajar shine da yake cewa wal ma'ana iqbaluhu alaihi bir rahmati war ridwan abin da ake nufi Allah yana fuskantar bawa da rahama da kuma yarda ba wai Allah yana fuskantar bawa shi da kanshi ba wannan ta'awili ne bai halatta ba ba a yi wa hadisan sifat haka Allah ne da kanshi da fuskar shi yake fuskantar bawa kamar yadda bawa yake fuskantar alƙibla hadisin da ya karfafe mu akan haka shine hadisin da ne mana ishara jiya wanda asalin shi Abu Dauda ya ruwaito shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan bawa ya tashi yana sallah sai Allah ya fuskance shi da fuskar shi idan bawan ya waiwaye ya waiga sai ainihin Allah madaukakin sarki sai ya kauda fuskar shi to ta'awilin fuska da canza ma'anar fuska da cewa rahama da ridwan to wannan ta'awilin malaman salaf ba su san shi ba ya saba ba daidai bane ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu zo daidai a cikin wannan gabar da wannan malamin na jiya muka kawo ya ta'aliki za mu zo daidai inda shi kuma ibn bin baz zai tsaya zai yi nashi ainihin ta'alikin daga ƙarshe dai faqala al-khattabi sai khattabi yace ma'anahu anna tawajjahahu ila al-qibla mufdin bil qasd minhu ila rabbih fa sara fi at-taqdiri fa inna maqsudahu bainahu wa bain qiblatihi wa qila huwa ala hazfi mudafin ay azamatillahi aw thawabullahi haka ne suka yi ta kai suna komowa domin su kansu su khattabi al-imam al-khattabi wanda ya sharhin sunan abi dauda tare da cewa ya rayu karni na uku ko karni na hudu amma ka duba shi ma yana daga cikin malaman da suka rinka ta'awilin hadisai na sifat dan haka dukkan malamai ku ji wannan magana sun yadda akan cewa ba a kafirta wanda yake ta'awilin sifat ko wanda yake da aqida ta ash'ariyanci tare da cewa ba a yarda da ita ba sai wanda aka samu ya zama ghal yana da guluwi kuma ana da yaƙinin yana da ilimi akan wannan abu a ƙarƙashin wannan ku ji jama'a akwai wasu maganganu waɗanda da ba na faɗin su a ƙasar nan sai na dawo ina faɗin su saboda mun fara samun ɗalibai masu karambani shine wani wani rikici ne wanda za mu san da rikicin shekara ashirin da ta wuce sai mu ja bakinmu mai shiru domin bai da alaƙa da ƙasanmu mu sai wani ɗalibi ya tafi da yaje ya ɗanyo karatu sai ya taho da wata risala yana taho da wannan risala wadda bata wuce naira talatin ba Najeriya sai zo sai fasa wannan rikicin sai kawo mana shi misali yanzu rikicin yan ikhwanul muslimuna rikicin su sayyid qutub rikicin su rabi'u wannan rikicin ba mu da alaka da shi dukkan malamai a Najeriya da suke ainihin magana dangane da sayyid qutub da sauransu ba suna magana game da aqidar Sayyid Qutb bane suna magana ne dangane da gogormayar Sayyid Qutb da su Hassan al-Banna da suka yaki zaluncin da Jamalu Abdul Nasir yayi ba wanda ya dace da Sayyid Qutb ko Hassan al-Banna akan aqidar shi ko dariƙar shi ko makamantan haka da yawa kuma wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba amma dai ba ana yaba wa Sayyid Qutb akan wannan rikicin bane ana samun wasu ɗalibai 'yan Kaduna da suka tafi Yaman suka je suka yi wata biyu wata uku da suka dawo kawai sai suka zo sai suka baza wannan rikicin sai zama sun daina karantar da jama'a sun daina komai yanzu kawai su kullun rikici ya za a yi raddi ga 'yan ikhwanul muslimuna don haka har abin ma da 'yan ikhwanul muslimunan ba su sani ba na nan kasar sai zama an faɗakar da su sai zama kenan da Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima ba a zalunce ka baɗin shine shi mai wannan mugu aƙidar ɓoye aƙidar yake yi bai bayyana ta ba kai ne za ka fito ka bayyana kana bayyana sai zama ka share mai hanya sai ya fito ya ce eh din amma da kamata ya tun da ya ji tsoro ya ɓoye kan shi kai kai ta karantar da addini har waye gari sai ya narke dole a cikin ku ko kuma ya ɓace amma kai sai ka zo ka ce to jama'a akwai wata aƙida ko da yake bata zo mana nan ƙasar ba amma gashi gashi gashi gashi yanzu ina aƙidar baha'iyya da babiyya waye taɓa jinta a Najeriya ba wanda ya taɓa jinta amma akwai masu ita waɗanda ba za a rasa ba amma dan menene za mu zo mu bayyana ta a fara jinta a bakin mu me yasa to mas'alar da ta faru jama'a akwai ɗalibai da suka taso cewa dukkan malamin da aka gano yana ta'awilin sifat to a ƙona littafin shi a daina amfani da shi aka samu ɗalibai yau wajen shekara sha biyar da ta wuce a madina a kusa da makabartar baki'a suka je suka tara fatuhul bari da sauran littattafai na ire-iren su ibn hajar da makamantansu da littafan su suyuti da balkini da ibn al-mulakkin suka tara su suka cinna musu wuta suka ce saboda waɗannan mutanen suna da mugunyar aƙida na'am suna da mugunyar aƙida amma ta faru gare su ne ta hanyar kuskure in ba haka ba dan hodiyo ma yana da wannan aƙida ta ta'awilin sifat dan haka lokacin da nazo ina karantar da littafin ainihin ash'ari al-ibana sai na kawo cewa shin wanda yake da wannan mugunya aƙida ta ta'awilin sifat in an ce mishi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ya ce ai ma'anarta waja'a amru rabbika ba zai yadda waje a rabbuka din ba in an ce mishi Allah yana sauka ƙarshen dare sai ce rahama ce take sauka ƙarshen dare kun ga ta'awili ko malamai suka tabbatar da cewa mai wannan ba kafiri ba ne musulmi ne sai dai kuskure ne ya fada kuma wannan ba zai hana a ci moriyar ilimin shi wanda babu wannan kuskuren a jiki ba wannan ita ce aƙidar da dukkan malaman salaf da malaman salafiya suka tafi akai to waɗannan matasa da suka taso na iya tuna lokacin akwai malamin mu addoktor Ali Nasir al-Fakihi professor ne na akida a Jami'ar Islamiyya a lokacin ya je ya same su suna kona fatul barin nan korakare suka yi mishi kuma professor ne na akida ka duba shi masani ne akan akida su zo su zauna mana su tambaye shi to ala gafata malam yaya kaza to a daidai wannan lokaci ce aka jefa tambaya zuwa ga malam Muhammad Nasiruddin Albani wadda ta fita a cikin ɗaya daga cikin kasusuwan silsilatul huda wan nur da ya amsa wannan tambaya shine lokacin da zan yi muku wannan karatu sai na zo da muryar da tambayar da sauransu malam Nasiruddin ya tabbatar da cewa wannan aqida kan bid'a ce amma ba a kafirta mai ita kuma wannan ainihin bai hana a ci moriyar mai littafin sai ce domin ita aƙida ash'ariyanci sai ce kamar ruwa ne aka yi shi da rana wane yana kasuwa wane yana ofis idan bai dake ka ban ka fito zaka tafi gida sai ya tsallu gare ka ko ta hagu ko ta dama ma'ana an waye gari aƙidar ka duba malam bakar gumi yana karantarwa bai taɓa fitowa ƙarara ya magana ba saboda ya san yadda aka daɗe akan abin ana nan wata rana sai tsukuro magana sai ya ce aƙidar ba kyau wani dattijo wanda shine limamin sultan bello a lokacin sai da ya ajiyar zuciya ya ce ba kyau sai ya ce eh ba kyau mu ci gaba da karatu da aka yi karatu za a addu'a sai da ya ce gawa ta malam ɗazu aƙidan nan ka ce ba kyau ya ce a ci gaba da karatu sai da ya sake ajiyar zuciya a nan saboda abu ne da suka tashi a ciki alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal makhalafatu wal kaza wal kaza wal kaza wal kaza waɗannan aqidojin asali ba su ne aqidojin da Allah ya aiko annabi akan su ba shi ma al-imamu abul hasan al-ash'ari da ya kirkiro su daga baya ya zo ya bar su to amma mutanen ƙasashe galibi ba binciken ilimi suke ba malamai ne suke binciken ilimi saboda haka jama'a ire-iren waɗannan kurakurai da ke cikin ire-iren waɗannan littattafai ba a ɗaukar su amma kuma ba dalili ne akan a zargi masu su ba balle su zama dalilin da za a ce ba za a ci moriyar littattafan su ba na fata an gane in ba haka ba nawawi mai riyadu salihin shi ma aqida shi kenan ghazali aqidar da ya rayu kenan har dab da zai rasu bai wuce kwana goma sha biyar ba sannan ya dawo ya gane rudanin wannan aqida ma'ana za ka samu kashi tamanin bisa ɗari na malaman da kusan ake istifada daga littafansu na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam ibnu hajar yake cewa wasu sai suka ce ai abin da ake nufi girman Allah ne da ladan Allah zai fuskanci mutum ba wai Allah ne da kanshi zai fuskanci mutum ba wa qala ibnu abdul barri al imam ibnu abdul barri sai yake cewa huwa kalamun kharaja ala ta'zimi li sha'n al qibla wannan magana ce wadda ta bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ta bayyana girman al qibla cewa in ka fuskanci al qibla kana ainihin sallah Allah yana fuskantar ka dan haka kakkai kaki ka tofar wannan yana nuna ana girmama alƙibla kenan wa qad naza'a bihi ba'd al-mu'tazila alqa'ilina bi anna Allah fi kulli makani kajifa sai malam ibn hajar yace to sai aka samu wasu kuma mu'tazilawa waɗanda suke cewa Allah na ko ina sai suka ce wannan hadisi hujja ne in suna tafsiri ko a Najeriya zaka ji akwai ran da ɗaya daga cikinsu babban shehi ya jawo aya wa qala inni muhajirin ila rabbi lutu ya ce zan yi hijira in tafi ga ubangiji na eh lutu ibrahim ibrahim da ibrahim ya ce zan yi hijira in tafi ga ubangiji na da ya bar garin su ina ya tafi sai ya ce filistinu sai ya ce to ka gani Allah yana filistinu anan dan haka sai ya ce ma'ana suna tabbatar da cewa Allah yana ko ina waɗannan mutanen mu'tazilawa ne to sai suka ce to tunda aka ce kar kai kaki ka tofar gabanka saboda Allah yana fuskanta ka sai suka ce kun gani yanzu ba a sama yake ba kenan a gaba yake yana ko ina kenan gashi karara sai da ya faɗi sai ke cewa wa huwa jahalun wadihun wannan jahilci ne karara li'anna fil hadisi annahu yabzuqu tahta qadamihi domin ai an ce kuma a cikin hadisin in kada ya dama da shi akwai mala'ika kada ya gaba da shi saboda nan kuma Allah yana fuskantar shi sai ibn hajar ya ce to in sun ce Allah na ko ina to da aka ce kuma yayi kakin ya tofar kasan kafa shi fa to ai nan ma Allah yana nan kenan in dai wa fi kulli makanin ne yace wannan jahilci ne wa fihi naqadu ma asaluhu yace wannan ya warware ka'idar da suka gina wa kansu wa fihi raddu ala man za'ama annahu ala al-arshi bi dhatihi kaji kwaba shi ibn hajar yana raddi ga mutazila akan wancan sai kuma ya dawo ne mana raddi mu kuma yace wannan hadisi a cikin shi akwai raddi ga waɗanda suka ce Allah yana saman al'arshi da zatin shi mu kenan eh dama karatun mu sai hakuri wata ran ya narko ya narko kaga yau mu yake ci kuma yasa kai ma an ka hakura ran da aka zo kanka kaga yau da mu karatun yake to amma sai aka samu babban malami alhafiz babban malami ibn baz sai yake cewa laisa fil hadith al madhkur raddun ala man asbata istiwa'ir rabbi subhanahu ala al arshi bi zatihi yace a cikin hadisin babu raddi akai saboda ana so ka rinka gane yadda shari'a take idan aka ce ga nassoshin da suka tabbatar Allah a sama ike na Qur'ani da hadisai waɗannan su ake kira nassi domin ƙarara sun ce istawa alal arshi sun ce arrahmanu alal arshi istawa to waɗannan nassi kenan wannan ko ba nassi bane wanda ya ce Allah ba a arshi yake ba a gaba ike ba nassi bane an fahimci haka ne dan haka ba za ka iya ɗaukan nassi mu'awwal ka ɗauki nassi gairu mu'awwal kai raddin wancan da wannan ba wannan usulul fiqh ce ka je ka karanta muzakkira ta usulul fiqh ta babban malami shankitsi nassi me ake nufi da nassi nassi shine hujjar da take karara hujja karara shake kira nassi hujjar da ba karara ba ba a kiranta nassi don haka nassoshi sun tabbatar da cewa Allah a sama yake ko to wannan fa nassin ba cewa yake Allah ba a sama yake ba kadai dai abin da yace me Allah yana gaban ka kai mai sallah amma nassin bai ce baya sama ba don haka wannan nassin ba hujja bane ba nassi bane sai ke cewa li'annan nususa min al-ayati wal ahadith fi isbat istiwa'i rabb subhanahu ala al-arshi bi dhatihi muhkamatun qat'iyya wadiha la tahtamilu adna ta'wil yace domin nasoshin alqur'ani da hadisai ingantattu sun tabbatar da Allah a saman al'arshi yake waɗannan nasoshi karar suke yanke a fili ba sa ɗaukan ta'awili wa qad ajma'a ahli sunna ala al-akhdh biha wal iman bima dallat عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته yace duk ahli sunna sun haɗu kan cewa waɗannan nasoshin wajibi ne a yi riko da su a yadda suke a kuma yi imani da su ba tare da an karkatar da wata ma'ana ba kuma kar a kamanta daidaituwar Allah a saman al'arshi da daidaituwar wani wato abin da ake cewa yadda Allah ya faɗa ka faɗa yadda ya faɗa karka ce me karka ƙara karka rage to annan sai aka samu matsala malikiya mafi yawancinsu ba su da wannan aƙidar shi kuma imamu maliku yana da wannan aƙidar don haka mai risala ya gaji imamu malik yana da aƙida ta maliku kuma yana riko da mazhabin maliku a daidai inda ya zo inda yake cewa bi zatihi sai alƙadi abu muhammad abdulwahab sai ya mishi raddi malamin da mai askari yake yawan ɗibo maganganun shi ya yi sharhin risala ya yi sharhin aƙidar ya kuma zo ya sharhin fiƙihu to da ya zo sharhin aƙidar sai ta ta'awili ya ta ta'awili akan ainihin wannan magana da mai risala ya ce wa huwa mustawin alal arshi bi zatihi Allah daidaita akan al'arshi da zatin shi na'am nassoshi ne in ka haɗa su sai su hukunta sai in za ka yi fassara sai ka fito ƙarara ka faɗi kaza don a fahimta don haka mai risala ya haɗa nassoshin Allah yana saman al'arshi da zatin shi amma ilimin shi fa ya ishi ko ina to sai zama duk ayar da take cewa Allah na saman al'arshi tana nufin da zatin shi duk hadisin da yake faɗin haka yana nufin da zatin shi duk ayoyi da hadisai da suke cewa Allah na ko ina ko yana tare da ku wa huwa ma'akum aina ma kuntum waɗannan ayoyin sai zama menene ma'anarsu yana tare da ku da ilimin shi sai zama an haɗa nassoshin kenan gaba ɗaya an yi aiki da su domin in ka riƙe nassoshi ɓangare guda ka ce Allah maɗaukakin sarki yana ko ina da zatin shi sai a ce to da kuma aka ce yana saman al'arshifa sai zama ka yi amfani da nassoshi ɗaya ba ka yi amfani da ɗaya ɓangaren ba to malaman usulul fiqi kuma suka ce wannan tobara ce domin suka ce imalun nassaini aula min ihmali ahadihima aiki da nassoshi guda biyu su suka fi dacewa fiye da a ɗauki ɗaya a watsar da ɗaya sai a haɗa su shine waɗannan da misali yanzu nassoshin qur'ani suna tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum daga me daga ruwan mani khalaqa minal bashari ko minal ma'i basharan ya halicci ɗan adam da ruwa ruwan mai ruwan mani nasoshin alkur'ani kuma suke cewa ya halicci mutum min salsalin eh kalfakhar da yumbu to yanzu an samu tufka da warwara kenan sai ka ce a'a ayar da take cewa an halicci mutum da yumbu tana maganar mutum adam mutumin farko mai maganar ruwan mani kuma shine mutanen da suka biyo bayan adamu da hawa'u in ba haka ba hawa'u kuma ba a faɗi nau'in da ta halitta ba nan domin ita hawa'u ba da ƙasa aka yi ta ba ita ko ba da ruwan mani aka yi ta ba ita kuma cloning ce zaro ƙashin adam aka yi aka yi ta to ita kaga ba a faɗi nata ba kenan domin me ita tabi'a ce li adam ko kuwa idan kun fahimci wannan kenan yanzu in ka ce kai ba ruwanka an halicci dan adam ne an halicci mutum ne da ruwan mali sai a ce to wancan nassin da ke cewa da ƙasa kuma fa ya za ka yi da shi idan ka ce kai ba ruwanka an halicci dan adam ne daga ƙasa an halicci dan adam ne daga ƙasa ba ruwanka da ayoyin ruwan mani dan haka ka ɗibi ayoyin gaba ɗaya kai aiki da su wannan ka ce tana magana ne dangane da halitta adam wannan tana magana ne dangane da halittar ‘ya'yan Adamu banda Hauwa sai ka ainihin samu aiki da nasoshin gaba ɗaya. Don haka jama'a wannan nasoshin malaman ahli sunna gaba ɗaya sun ce wajibi a yi imani da su, amma za a yi imani da su ne a bisa yadda suka dace da girman Allah. To dacewa da girman Allah kuma ya hukunta me karka kwatanta. Karka ce Allah ya daidaitu akan al'arshi kamar yadda sarki wane ya daidaitu akan kujerar shi kakkai haka. in ka kwatanta ka rage mai daraja domin ya ce fala tadribu lillahi al-amsal ya kuma ce laisa ka mislihi shay'un to kar ku buga misalin Allah kar ku ce Allah ya daidai da wani sannan kar ka attalai kar ka ƙaryata kar ka ce kuma bai daidaitu akan al'arshi ba don ya ce ya daidaitu to yanzu ya zaka ce kenan sai ka ce ya daidaitu kamar yadda ya ce ya daidaitu in aka ce wacce iri sai ka ce wadda ta dace da matsayin shi shikenan sai ka zauna lafiya a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa wa amma qawluhu fi hadha alhadith fa inna allaha qibala wajhihi idha salla wa fi lafdhin fa inna rabbahu bainahu wa baina alqibla fa hadha lafdhun muhtamal wannan lafazi ne wanda yake iya daukan ma'anoni da dama yajibu an yufassara bima yuwafiqu an-nusus al-muhkama ya wajaba a fassara shi ne yadda zai dace da nasoshi waɗanda suka zo ƙarara ba wai a ɗauki nassin da yake a lankwashe eh a ce za a fassara nassin da yake a miƙe ba sai ce a'a wancan nassi da ya zo a miƙe a bar shi a miƙe wannan da ya zo a lankwashe shi kuma a karkatar da shi ya tafi abin da yake nufi ya karta kenan kowanne ya aiki a matsayin shi sai ce kama ashara al-imam ibn abdul barri ila zalika kamar yadda ibn abdul barri ya nuni zuwa ga haka dan haka wala yajuzu hamlu hadha al-lafzi wa ashbahihi ala ma yunaqidu nusus al-istiwa alladhi athbatathu an-nusus al-qat'iyya al-muhkama as-sariha wallahu a'lam kaji magana bin baz yace bai halatta a dauki ire-iren waɗannan lafuzza da makamantansu a warware waɗancan nasoshi da su ba ba za ka iya gane muhimmancin irin wannan maganar ba sai inda a ce za a samu wani nadi na ulama alhamdulillahi wani taro da aka yi na ƙarshe ba da daɗe wannan ba a Kano a Najeriya an tabbatar da cewa za a samu wani dandali da malaman Najeriya za su rinka zama a lokacin malanta za ta bayyana shine dukkan ƙabiyya da ainihin ka zo da ita a garinku ko a ƙauyenku saboda kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya faɗa yadda na bada labari makon da ya wuce yake cewa an samu lokacin da suka yi amfani da jahilcin musulmin Najeriya sai suka rinka ƙaƙaba musu wasu shari'o'i lokacin da wasu suka zo suna bayyana wannan barna su kuma sai suka tashi suna kara wannan barna da nufin cewa an zo a yi faɗa da malamai an zo a yi faɗa da addini an zo a yi faɗa da zikiri an zo a yi kaza wallahi shi da kanshi ya ce dole mu ma in muna son zaman lafiya sai mun bar wannan ɗabi'ar ya faɗi wannan magana babban shehi ne na tijjaniya kuma a gaban kibɗa kibɗan shehunne na izala da na tijjaniya gaba ɗaya duk sun haɗu a wurin kenan wannan me yake nunawa za ka koma lungun ku ka jawo wata aya ka ce ga ma'anarta kenan ko idan ka baza wannan sai a ɗauke ka sai a kai ka gaban kwamitin malamai a ce ranar kaza ga watan kaza ka zo za a haɗu a gari kaza a ɗakin taro kaza an ɗauki nauyin cinka da shanka da kuɗin motarka da komai naka da abin da za ka bawa iyalai ka je ka shiryo takarda akan maganar da muka ji kaya a garinku ka zo ka kare kanka a gaban malamai Allah nuna mana haka kafin mu mutu a lokacin nan wani da kanshi wallahi zai kwanta raunin malanta shi ya baiwa ladan ya ce ladan kun samu limami ko mai tafsiri ko naɗa domin za a aiko mishi da takarda ne takanas abin da ake kenan duk duniya jama'a in aka ji ka faɗi magana ba wanda zai je sa wa'azi ya maka raddi ai maka raddi gobe kai ma ka sake ka zama malami kenan ba wanda zai maka haka sai a aiko maka da takarda an ji ka faɗi kaza idan gaskiya ne wannan maganar to muna so ka rubuto maƙala da hujjojinka da dalilanka ka zo za ka gabatar wa da malamai wannan magana za a yi taro a kanka da matsalarka na kwana uku ka zo ka miƙe da hausa ka faɗa a garin ku tashi ka faɗa da hausa da larabci ka faɗa da larabci za ka gabatar da turanci ka faɗa ka gabatar da turanci sadda za ka gabatar duk sai an raba malamai kwafin wannan takardar ka miƙe kana magana sai wani ya ce tsaya wuri kaza da kace kaza wannan hadisin ka san cewa wani ne ya ruwaito shi eh ka san wannan menene malamai suka ce akan shi sai ka ce a sai a ce to ibn hajar ya ce wani kaza ya ce wani kaza ya ce wani kaza ni ko sai na ce musu mu kuma a matsayin mu na yan zamani da Allah ya taimake mu da ilimin zamani za mu taimaka muku da duk wata aya da duk wani hadisi da duk wata fatawa gaba daya da malaman fiqh suka yi ta tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa wannan za mu loda wannan nadi a kan kwamfuta yadda duk maganar da ka faɗa a duniya ka kaf inda akwai ta ba a hannun mala'iku take ba ba kuma ruwan bagada ba ce can a hannun aljanu in dai a daga kan annabi muhammadu har zuwa malaman zamanin ka in dai akwai littafi da malamin da ya faɗe ta za mu tattara wannan magana gaba ɗaya sai a rubuta a jikin kwamfuta sai a ajiye don kaka zo kai magana ka ce eh wani babban littafi ne na can a bauchi a baucin ma a ningi a sai a ce faɗi sunan shi kana faɗi sai a buga sai a ce ga littafin wannan ne eh to ina magana take ni na yi musu alkawarin zan ba da wannan tawa gudunmawa ga ainihin malamai insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan to malam bin ba zai magana da ya faɗi kenan Allah ya gafarta mishi to za mu ci gaba da karatun wannan sharhi a inda malam bin malam ibnu hajar yake cewa wa mahama tu'wila bihi hadha جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم وهذا التعليل يدل على أن البذاق في القبلة حرام يا فار شرح فقه حديثي wannan dalilin da annabi ya kawo na cewa akwai Allah Ubangiji na tsakanin kai da alƙibla don haka kar kai kaki ka tofar wannan dalilin yana nuna cewa yin kaki a tofar daidai da alƙibla haramun ne sawa'un kana fil masjidi amla a cikin masallaci ko ba a masallaci ba ina fata an gane wala siyama min al musalli musamman kuma mai sallah domin mai sallah an fi tabbatar mishi da cewa Allah yana fuskantar shi duk da haka kuma ya kwalba kaki a wannan lokaci dan haka fala yajri fihi al khilafu fi anna karahiyat al buzaq fil masjidi hal hiya litanzihi aw littahrim kun ji ibnu hadar malamin fiqh ne yace bai halatta ma a yi sabani a wannan ba a ce shin wai makaruhi ne ko ma haramun saboda duk abin da aka ce Allah maɗaukakin sarki yana tsakanin kai da alƙibla kar kai kaki in kai kakin nan kayi wulakanci ga Allah madaukakin sarki ya ce to wannan ba wani sabani da za a ce ya gudana akan a ce ai makaruhi ne wasu sun ce haramun kaulan wahidan ya ce kawai wannan abin haramun ne wa fi sahihai ibn huzaima wa ibn hibban min hadisi huzaifa marfu'an hadisi ya zo daga sahabi huzaifa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ibn hibban da ibn huzaima suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man tafala tujahal qibla jaa yawmal qiyamati wa tifluhu baina aynayhi wanda di yayi kaki ya fuskanci alqibla yayi kaki ya tofar to wannan kaki nashi zai zo a tsakankanin idanuwan shi wato a goshin shi a ranar alkiyama wa fi riwayat ibn khuzaima min hadith ibn umar marfu'an wata riwayar ta ibn khuzaima ita kuma daga abdullahi dan umar annabi yace yub'athu sahibun nakhama yawmal qiyama fil qiblati yawmal qiyama wa hiya fi wajhihi duk mutumin da yake kaki yake tofarwa daidai da alƙibla za a tashe shi a filin alƙiyama da wannan majina a goshin shi waɗannan hadisai duk baki ɗayansu sahihai ne ka karanta littafin silsilatul ahadith sahiha mujalladi na biyu Allah ya taimaka wali abi dawuda wa ibn hibbana min hadisi sa'ib ibn khallad anna rajulan amma qauman fa basaqa fil qibla falamma faraga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yusalli lakum abu dauda ya ruwaito hadisi da ibnu hibban shi ma wannan hadisi sahihi ne wani mutum ne cikin sahabbai yawa wasu sahabbai limanci sai ya zo ya kaki sai tofar daidai da alƙibla da ya idar da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yusalli lakum kar ku sake ya sake muku limanci kar ku sake bin shi sallah alhadisi ya ce wa fihi annahu qala lahu a cikin hadisin manzon Allah ya ce da wannan mutumin innaka azaita Allah wa rasulahu ka cutar da Allah da manzon Allah tun da kai kaki ka tofar alƙibla domin manzon Allah wakilin Allah ne a bayan ƙasa to duk abin da ya cutar da Allah ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'ar musulmi kun ji waɗannan ainihin hadisai dan haka sai a yi taka tsantsan a kiyaye ba dan komai ba saboda addinin musulunci shine ainihin addinin ladabi jama'a Allah ya taimake mu na'am na'am sai wata mas'ala wadda na so in tattauna mana ita a cikin hadisin da aka ce ainihin wato akwai mala'ika dama gare shi kai kakin ya tofar ko ina ma'ana akwai mala'ika dama sai ibnu hajar ya ce fa in taqaddama anna zahirahu ikhtisasuhu bi halati sala yace ya tabbata dai an gabatar da cewa wannan sai a halin sallah ne ba wai a kowane hali ne kake mala'ika na dama da kai ba al muradu bil malak al katib فقد استشكل استشكاسه استشكاس اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه وأجاب فيه وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها تكون جيدا ما لم يسكتتون مسألة دي ميسا أكتي أي كأتوفى أداما سيأتوفى أهبو مبهك بها قصة sai suka ce ai akwai mala'ikan da ke rubutun ayyuka sai suka ce to an kun ce akwai mala'ikan da ke rubutun ayyuka a nan to hagu kuma fa nan ma ai sun ce akwai kuma mala'ikan to ya za a yi kenan wanne ne daidai yanzu sai ce sai aka samu wasu cikin malamai suka bada ansa cewa a'a an yi haka ne dan a girmama shi mala'ikan da ke bangaren dama wanda shi dama yana rubuta alhasanatu ne wannan ku da yake rubuta as-sayyi'atu to babu komai dan an yi kaki ta wajen wannan magana duk an yi ta an gina ta ne akan in ya tabbata a hagu din ainihin akwai mala'ika hakikanin al'amari jama'a mala'ika ɗaya ne shine ainihin alkatib wannan raqibun atid yadda suke fassara suna cewa wai raqibu da atidu a sunan mutum ɗaya ne tagwayen suna ne kamar suna irin na Muhammad awwal sunan mutum ɗaya ne to raqibu atidu suna ne na mala'ika ɗaya ba sunan mala'iku don babu inda Qur'ani ya ce raqibun wa atidun me ce rakibun atid to ka karanta littafin alamul jinni wal mala'ikatul abrar ko alamul mala'ikatul abrar mala'ika ɗaya ne gaskiya shine katibi Allah ya taimake mu na malam to bismillah na wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am in na fahimta jiya baka zo bane tunda yana magana yanzu ga kafir a masallaci ga kaza a jiya ka zo to kana bacci ta malam bakar kuma kana bacci an yi magana cewa da kafir ga ga mafita annabi ya ka sai ka sa a rigarka kana bacci na eh na'am na'am na'am na'am eh ya danganta tambayar da malamin na yake ita ce an ce mutumin da yake da aƙida ashariyanci ba kafiri ba ne saboda halin uzuri da aka ba su na bai samu wanda ya bayyana mai ba to a yanzu ilimi ya bayyana ana ta bayani ga littattafai ga kaza kuma duk bayanai sun je ga wasu shin za a kafirta su duk da haka ba za a kafirta su ba sai da gwargwadon yadda aƙidar temu ne misali ai fiye da shekara dubu ɗaya abu hanifa yake cewa wanda da ya ce allah ba a sama yake ba kafiri ne wanda da ya ce bai san inda allah yake ba kafiri ne wanda da ya ce allah na ko ina kafiri ne haka abu hanifa ya faɗi a cikin littafin alfiqhul akbar to yanzu wannan maganar za ka ɗibo ta ka zuzzuba ta akan waɗannan malaman ba za ka zuba ta akan waɗannan malaman ba amma kenan yanzu ga wanda ya samu bayanai ire-iren waɗannan na sharhohi da sauransu da haɗurran da malamai suka faɗi to yanzu wannan kana da yancin ka zartar da cewa to ga abin da malamai suka faɗi akan mugunya aƙida irin taka to ya rage fa wato takfirul muayyan kafirta wani bi ainihi ne wanda yake buƙatar bab taka tsantsan da tabbatar da sharuɗa don haka ibnu taimiyya yana tattaunawa da irinsu sai wani ya ce mishi yanzu kana nufin na zama kafiri kenan in na faɗi kaza sai ibnu taimiyya a sai suka ce a kai ka ce duk wanda ya ce kaza ya zama kafiri to ni yanzu in na faɗa na zama kafiri ibnu taimiyya ya ce a ba za a kafirta ka ba yace a to akwai tufka da warwara a maganar ka tunda kai ka ce duk wanda ya kaza ya zama kafiri to ni yanzu na yi abin na yadda kuma ya ba za ka kafirta ni ba sai ce saboda sharuɗa ba su cika gare ka ba yanzu malamin fiqh ko mai wa'azi sai zo ya ce duk wanda ya saci naira dubu talatin ya zama ɓarawo za a yanke hannun shi sai ga yaro ɗan shekara uku ya sata ya zama ɓarawo za a yanke hannun shi saboda bai gama cika sharuɗan ba shine bai balaga ba ko kuma sai zama a'a ya sata ɗin haƙiƙani ya balaga amma mahaukaci ne ashe nassoshin da ake cewa wanda ya kaza ya zama kafiri da za ka ce to ni na yi sai a ce a'a sai an dubi sharuɗan sai ibnu taimiyya sai ya ce mishi barin maka misali ya ce kaga yanzu ni na faɗi wannan abin da ka faɗa akan na yarda da shi to na kafirta ya ce saboda me ya ce saboda ni na san ma'anar abin kuma na san implications shine wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna yasa nasoshi da muke kawowa nan wanda ya kaza dan bid'a ne wanda ya kaza ya zama mushriki wanda ya kaza sai wani ya ce to ni nayi na haɗu da wani yau kamar wata biyar da suka wuce ko wata hudu a daidai junction din yanya in ka tafi abuja zaka kama hanyar jihar nasarawa sai ya ce mini murya ta ya ji a gidan mai kawai sai ya ce kamar kai ne wani na ce ni ne yace ka na ji wani kasar ɗinka ka yi zafi akan kaza kaza kaza to yanzu ni waɗannan abubuwan duk da ka faɗa fa ni dukka na amince na yarda da su yanzu ni kafiri ne sai ni ce a da sauran lokaci tukuna yace a to ba da gaske ma kuke abin naku ba shi nace a yanzu dai mai muka zo sha tukuna kai dai ga inda zamu haɗu sai mu tattauna muka za kaza kaza muka samu lokaci muka haɗu muka tattauna bayan tsawon makonni kuwa sai ne mishi bayanai ce to gaskiya yanzu ya fahimci yadda abubuwan suke wato haka ake cin su da su sai a ce ai tunda an ce wanda ya kaza ya zama kafiri to ku an kafirta ku shine yanzu sai su ɗibo sai su ce to yanzu kun ce wanda ya kaza kafiri ne eh to limamin da ya ɗaura auren uwarka a ya yarda da wannan abin ba haka suke cewa ba yasa dole sai an tsaya an yi tafsili ka'idar ita ce lazimin shai'i laisa bi shai'i lazimin kaza ba shine abun ba dan haka babi ne wannan mai zaman kanshi Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam ya fitar da wasu fa'idoji daga cikin fa'idojin da ake samu daga jimillar waɗannan hadisai na share majina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya a cikin masallaci yake cewa annadbu ila izalati ma yustaq ma yustaqzaru aw yutanazzahu anhu min almasjidi duk abin da jama'a suke kyama a masallaci ko da ba najasa bane a kawar da shi akwai abin da yake ba haramun bane kamar mai kamar albasa albasa cinta ba haramun bane warinta ba haramun bane taba ta ba haramun bane amma wani baya son jin warin albasa wani baya son jin warin tafannuwa to mala'iku na cutuwa daga duk abin da ke cutar da dan adam na wari ko karni ko makamantan haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana dan haka duk abin da kuka san gansa kuka wani lokacin sai kaga tayi salbi a wurin alwala har tana kada limamai ina fata an gane Allah ya kiyaye malai yake cewa wa annan nafha a wa tafaqqudul imami ahwal al masajidi wa ta'zimiha wa siyanatiha sannan wannan yana nuna cewa liman ba wai kawai a tada ya kama ya juya ya sallah ba akwai tafaqqud menene tafaqqud shine binciken halayen masallaci liman ya kewaya ya ce wannan gulab ya mutu liman ya kewaya ya ce wannan fanka ta tsaya ina muka gano haka shine gashi a sallah ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayo wani abu wanda ya san zai tada hankalin jama'a balle a halin da ba na sallah ba na'am da liman a masallaci da mai gida a cikin gida da sarki a masarautar shi da duk wani mai mulki ana buƙatar ya rinka wannan tafaqqud mai Allah ya ce wa tafaqqada tsaira game da wa game da Sulaiman me ya laliba ya laliba ina wane ina wane kowa na nan sai aka laliba sai ba a ga tsuntsu ba ina tsuntsu ina wane annabi Suleiman ya tambaya nan da nan fada aka kawo tsegumi aka kawo gulma aka kawo kaza annabi Suleiman ya fusata akan kaza shi ma ya san halin fada duk wanda yake zaune a fada ya san akwai guntsugulo ai dan haka sai ya shiryo me zai fada yana zuwa an, ana murna yawa gashi na ranka da ya dawo yawa ana zuwa shikenan sai ya ce ahattu bima lam tuhib bihi wannan ita ce sadma wato in ka zo ba da labarin da kasancewa akwai magana sai ka zo da labarin da siffar da zai rikita wanda kake ba da labari sai ce na je na gano abin da baka taba gani ba ranka ya dade wa ji'tuka min saba'in bi naba'in azim na zo maka yaqin na zo maka da tabbataccen labari daga garin Saba kasar Yaman inni wajadtu ra'atan tamlikuhum ka ji yadda yake bada labarin mace na samu tana mulkarsu wa utiyat min kulli shay'in kai wannan kalma tana tsaga zuciyar sarakuna an ba ta komai ma'ana shi wanda ba baka ba sai ce walaha arshin azim tana da wani babban gadon sarauta baka taba ganin shi ba ranka ya dade amma ni na gan shi dan haka yanzu an yafe wa tsuntsu to ana so a gidanka in dare ya yi kafin kai mai gida ka kwanta ka shiga kowane ɗaki ka bincika ina wance ina wane waye rubda ciki wane ne kaza yaya wane sannan ka je ka kwanta ka je ka duba kofa kaza an sa sakata kaza an sa kaza wani abokinmu ne a Kaduna kwanaki abin da ya faru kenan jama'a bai yi ba barayi sai suka faɗo gida ya ce wa yara kun rufe gida suka ce shi kenan sai koma ya kwance shi ashe ma'ana an rufe gida a wurinsu shine sun jawo kofa kawai ya ce yana kwance sai ga 'yan fashi sun auna mishi bindiga haka a goshi akan gado sai fara tunanin mafarki ne ko gaske da ya tashi zaune kawai suka ce kuɗi sai ce ga inda suke can ya shirya zai tafi dubai ne suka karɓe kuɗi wajen miliyan goma sha bakwai da aka tashi da safe yaya aka yi suka shigo ina suka karya ba idda suka karya wa aka ce ya rufe gidawa ne sai ce eh shi ya jawo kofa mana yadda suke yi da ranar sun daga makaranta abin da yake nan lallai ne masu gida ku ringa irin wannan tafakkut din ka shiga kitchen ka duba kaza ka shiga toilet ka duba kaza ka shiga kaza ka shiga ɗakin ƴaƴanka ƴan mata ka binciki kaza ka binciki kaza ka shiga ɗakin ƴaƴanka samari ka binciki kaza ka bincika akwatin kowa haka sai ka zama custom sai ka zama immigration sai ka zama NDLEA duka sai ka zama duk sai ka yi bincike ko ina ka iya duban ido ka dubi idan mutum ka ce kai mai ka sha yau faɗi gaskiya wani lokacin sai ka zama samanja ka gaura mutum mari kafin ya san me sai faɗi gaskiya eh ba da gaske nake ba, misali ne kawai misali misali ne ina fata an gane lallai ne jama'a shugabanni su rinka yin haka sayyidina Umar hadda da dare yake yin haka sardauna jama'a haka yake a ƙasar nan tafaqqudul ahwal an taɓa samun wani shugaban 'yan sanda a ƙasar nan haka yake jama'a in dare ya rinka buga wayoyi kenan zuwa ga jihohi ya tashe ka kana nan kwamishinan 'yan sanda kana ta bacci ya ce me yake faruwa a jihar ka ka ce eh ya ce wato ma bacci kake kana kwamishinan 'yan sanda da safe ka zo ina neman ka a abuja ma'ana kana shugaban 'yan sanda ma kake bacci an taɓa samun wannan a nan ƙasar kun ba musulmi ba ne to lallai akwai aiki jama'a saboda shugabanci din aiki ne sayyidina Umar cewa ya aje duk a duba duk inda kwata ta lalace duk inda bola duk inda kaza a gyaggyara yace dan ka dora wa jaki kaya ya zo babu gada ya tsalle zai tsetara ya faɗi yace Umar ya shiga uku kaga akwai aiki kungiyar FEMA gashi nan dai to malai na na za a zo a yi gashi nan yanzu nan zai magana yana magana tofi ne a sallah sai ce wa anna lil musalli an yabsuka wa huwa fi salati ya halatta masallaci yayi tofi a cikin sallah wala tufsidu salatuhu sallar shi ba za ta ɓaci ba wa anna nafkha wa tanahnuha fi salati jaizani da kaki da tofi da gyaran murya duk baki ɗaya haka a sallah mala yace duk halal ne li'annan nakhamata la budda an yaqa ma'aha shay'un min nafhin aw tanahnu yace domin tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kaki ya taho maka ka yi shi ka sa a karkashin kafa ko ka sa a jikin tufafinka ya nuna ya halatta kenan ko sai mala yace to ai kowa san kaki dole sai ya zo da gyaran murya ko kuma sai ya zo da fitar da ainihin wani harafi to amma a ina sai ce wa mahalluhu ma idza lam yafsha in bai yawa ba in yi yawa fa yadda za ga yara wannan ce wannan ce sai su mai da abin shegantaka a sallah to in ya zama irin haka sallah ta ɓaci ya ce wa lam yaqsud sahibuhu al'abas ya zama mai yin wannan kaki bai mai da abin wasa ba wa lam yabqa minhu musamma kalamun wa aqalluhu harfani aw harfun mamdudun sannan kuma walam yabni minhu musamma kalami kar ya zama garin kakin a samu abin da zai zama magana ya ake iya gane magana ya ce harafi biyu duk inda harafi biyu ya haɗu magana ta faru misali e e harafi biyu ne a'a harafi biyu ne ko kuma harafi ɗaya mai madda to misali duk inda aka samu abin da ya kai magana a ƙarƙashin wannan to malam yake cewa to a nan kuma zai zama wata magana wadda ke wajen sallah ta shigo to sai a koma a duba ta shigo da gangan ne sallah ta ɓaci ta shigo ne don gyaran sallah to wannan babu komai to Allah ya kiyaye wastadalla bihil musannif ala jawazin nafhi fi salati kama sayati fi awakhir kitabis sala bukhari zai sake hujja da wannan nan hadisai akan cewa ya halatta mutum yayi kaki ko yayi busa ko wani tofi ainihin a cikin sallah wal jumhuru ala zalika mafi yawancin malaman fiqh sun yarda da haka lakin bi shartil mazkur qablu sai dai da sharuɗan da suka gabata wa qala abu hanifa shi ko al imamu abu hanifa cewa yi in kana nafhu yusma'u fa huwa bi manzilatil kalami yaqta'u as-salah in har aka ji wannan ainihin kaki to ya kai magana ya yanke sallah in ji abu hanifa wannan ita ce fatawar da ta shahara a malikiya ma واستدلوا له بحديث عن أم سلمة عند النساء وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وفيها أن البصاق طاهر waɗannan karatutukan da muka ya nuna cewa kaki menene kaki abu ne mai tsarki wa kadhan nakhama wal makhab haka majina aba ce mai tsarki ruwa-ruwarta da mai kaurinta duk gaba ɗaya khilafan liman ya ƙulu saɓanin wasu malaman fiƙihu da ke cewa kullu ma yastakziruhun nafsu haramun duk abin da zuciyar ɗan adam take kyama to haramun ne wannan magana ba daidai ba ce a'a majina a kyama ce a ɗabi'ance amma ba najasa ba ce wa yustafadu minhu anna tahsina wa taqbiha inna ma huwa bi shar'i to wannan magana ma tana daga cikin maganganun da aka yi ibnu hajar gyara akai at-tahsin wa taqbih iya gano munin abu da iya gano kyan abu da shari'a ake yi wannan magana ba daidai bace a yanzu da yaya muka gano cewa majina abace mai tsarki ko ba abace mai tsarki ba a'a a ɗabi'ance ɗabi'ar ɗan adam tana munana majina amma shari'a da ta zofa sai ta yadda e abun muni ce amma ba najasa ba ce ma'ana a bar kyama ce kaga ashe in aka ce a shar'anta ne ake iya gano muni da abin kyama to ai majina anan ba ba muhallin shahid bane akan haka domin majina ɗan adam yana kyamarta shari'a kuma ta tabbatar da cewa a bar kyamar ce dan haka kyamar majina daga shari'a ta zo asalatan ko kuwa ta zo daga hankalin ɗan adam ne daga hankalin ɗan adam ne don haka za ka ga al'ummomi sun kasu game da kyamar majina a waɗanda ba sa kyamarta a waɗanda kuma suke kyamarta yanzu wani sai ka yi kaki ka kwalba abinci ba ruwan shi sai ya ci ɗaya gefen wani kuma fa in kuna cikin cin abincin kai kaki teburinka daban nashi daban shi sai amai labarin majina kawai ya ji ba don teburinka daban tashi daban amma sai amai ka gani wannan ma suna daga cikin masailin da aka abin sai malam yake cewa fa inna jihatal yamini mufaddala ala al-yasari wa innal yadda al-mufaddala ala al-qadam wa fiha al-has ala al-istikthar min al-hasanat wannan yana nuna ana kwadaitar da kai yawan ayyukan alheri wa in kana sahibuha ko maliyan ko da wannan ainihin wato wanda za ka yi wa alheri din ya kasance ainihin mai wadata ne da kaunihi sallallahu alaihi wasallama bashar alhaq bi nafsihi ma'ana ko da kai mai wadata ne ko da babban mutum ne ko malami ne kai kai aikin alheri kar ka ga kwalba akan hanya sai ka tsaya kai ne ranka ya dade wai ku ba ku durƙusawa sai ka ce kai zo ka dauke kwalban nan sannan ka ja kwagirin ka kai gaba eh kai alheri amma ba haka aka so kai ba so aka kai da kanka abin da karatun yake cewa kenan sai ke cewa wa huwa dallun ala izami tawadhihi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan na nuna girman tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa jama'a cikin tawali'un manzon Allah ko ba shi da wani nau'in tufafi wanda ya bambanta kanshi daga sauran mutane yasa duk waɗannan kaya da malamai ke sawa daga mutum ya zama malami to akwai wata irin riga da zai sa akwai wata irin tafiya da zai yi eh akwai wani irin rawani da zai sa akwai wani launin carbi da zai rike duk wannan kiristanci ne suka tarbiyyanci mutane akan haka a cikin addinin musulunci babu wannan a ce dan ka zama malami dole akwai nau'in kayan da zaka sa dole akwai kaza nan nan farkon layin nan yau fiye da shekara goma muka haɗu da wani dattijo aka ce mishi baba ga wani fa kai ne wani ya ba ka sa babban riga guda uku haka kana sa alkibba kana sa malafa ka sa babban riga guda uku sannan ka kawo alkyabba ka dora ka kawo malafa ka sa wannan zai malaman bid'a Allah ya kiyaye zadahu Allah tashrifan wa ta'zima Allah ya ƙara manzon Allah girma da daraja to jama'a kun ji ƙarshen karatun wannan muqaddimar kitabul abwabul masajid kenan al-imam al-bukhari yace babu izatil imamin nasa fi itmami salati wa zikril qibla imam al-bukhari kenan fiqh al-bukhari fi tarajim yace babin da ke magana akan liman yayi wa mutane wa'azi game da cika sallah da kuma ya bayyana musu ina ce alƙibla mecece darajar alƙibla wannan aiki ne daga cikin ayyukan liman imam al-bukhari yace haddathana abdullahi ibn yusufa قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الله يقرأ مش يردائي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي وصحبي شن جماعة كنا غنن القبلة أنن دنن amsa ita ce eh suna ganin alƙiblar shi sai ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma yakhfa alayya khushu'ukum natsuwarku wala ruku'ukum balle ruku'unku duk ba sa boyuwa gare ni abinda annabi yake nuna musu kun ga ina kallon nan dai alƙibla ko eh to duk abin da kuke a baya ina kallon ku da natsuwarku da rashin natsuwarku da kyautata ruku'unku ko rashin kyautatawa duk ina kallo inni la arakum lallai ina ganin ku min wara'i zahari ta bayan bayana wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda insha Allah ta'ala zamu zo ainihin zamu bayyana ta قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك يتي صلى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا إيمان لمن وتسلى ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع bayan da manzon Allah ya idar da wannan sallah sai ya hau kan mimbari sai ya yi bayani game da sallah a nan ba kala fi salati wai ya faɗi a cikin sallah ba don ai sai da ya idar da sallar sai ya hau mimbari sai ya jawabi game da sallah wa fin ruku'i yayi jawabi game da ruku'i yace inni la arakum min wara'i kama arakum ina kallon ku ta bayana kamar yadda nake ainihin wato kallon ku ta gaba ma'anar wannan hadisin da yake cewa faqala fi salati ya fassara wancan lafazin da muka wuto a baya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khushu'in ku a sallah da ruku'in ku wato natsuwarku da kazar-kazar ɗinku bai ɓoyi gare ni ba da ruku'inku domin ina ganin ku ta bayana kamar yadda inda juyowa na zan ganku to wannan hadisin malamai suka kai suka komo har aka samu wasu 'yan ɗirkaniya garin neman gyaran gira suka cire ido garin nemo manzan Allah daraja sai suka ce ai wannan yana nuna manzan Allah yana da wani ido ne kwaya ɗaya a ƙeya to ai wannan na ƙasa ce suka ce ido wai yake da shi kwaya ɗaya a ƙeya wanda duk abin da suke yake ganin su a'a ba waige yake ba ba ido ne da shi ba wasu suka ce ana ɗauko su ne ana nuna mishi hotonsu a gaba aka ce a'a tsabar mu'jiza kenan don ita mu'jiza ita ce khariqul lil ada min annabi annabi yazo da abin da gaba ɗaya ya saba wa dan adam babu dan adam din da zai iya suranta wannan kana kallon gabas amma duk abin da jama'a suke a baya a yamma kana gani ba ido kake da shi ba ba waige kai ba ba ɗauko su aka aka aje maka hoton su a gaban bango ba wannan mu'jiza ce in an tambaye ka kawai abin da zaka ce kenan daɗin abin duk ɗan adam ya yarda da mu'ujiza ko ba ma guje saboda haka mu'ujiza tana da saukin kai bayani sai ka ce mu'ujiza ce sai ce this is a miracle this is miraculous wannan mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yin ce kaza kaza sai ka ce annabi Isa ba yana tayar da matattu ba eh to yana da ƙaho ne na hurarai yaya ike yi cewa ike kawai ya tashi ya tashi aljani kawai sai ya rikide ya zama duk abin da yake zama kamar yadda in ka tashi tafiya kasuwa daga gidanka baka cewa kafa mu tafi kasuwa ba inda ake ga kana wani waini haka kamar mobile ko ana ga kana wani wani abu sannan ku ci gaba kawai sai aga ka ci gaba da tafiya yaushe ka taba zuwa akai service din kafarka to wannan mu'jiza ce taka ta halitta ka ko karama kafarka ce ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da suke yi amma a sallah sai in a sallah ne idan ba a halin sallah ba baya gani akwai bahasi na musamman akan haka cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi nan ibnu hajar ma di ya kawo maganganun da suka ainihin kawo wasu suka ce wahayi ne ake mishi wasu suka ce kaza duk maganganun gaba ɗaya ce duk a aje su mu'jiza ce duk abin da suke a sallah yana ganin su shi yasa wata rana har ya sa sun hada sahu zamu zo mu karanta hadisi anan yaya haka zai yi kabbara sai ga wani ya kauce yaya haka sai ga wani ya kauce sai ce jama'a ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku daidaita sahunku in ba haka ba Allah ya saba zukatanku dan haka waɗannan abubuwan sun keɓanci halin sallah ne amma in ba a halin sallah ba to wannan kuma sallallahu alaihi wa sallama baya ainihin wato ganin shi Allah ya taimaka to kun ga dama Imam Bukhari me yayi ya kulla babi akan liman wa mutane wa'azi game da cika sahu ko domin akwai lafazin da ya bayyana haka shine wanda ne ishara akai da kuma bayanin alqibla sai babban malami ibnu hajar yake cewa qauluhu kama arakum da ainihin manzo Allah yace kamar yadda nake ganin ku ya'ani min amani kamar yadda nake ganin ku ta gabana haka nake ganin ku ta bayana wa sarraha bihi fi riwayatin ukhra kama sayati wa li muslimin inni la ubsiru man wara'i kama ubsiru min bayni yadayya akwai riwaya da za mu samu karara za ta bayyana annabi yana ganin su ta gaba kamar yadda yake ganin su ta baya sannan kuma muslim ya ruwaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da kalma albasru inni la ubsiru man wara'i ko min wara'i ina ganin ku ta baya na kama ubsiru min bayni yadayya kamar yadda nake ganin ku ta gabana wa fihi dalilun ala anna al-mukhtara anna al-murada bir-ru'ya al-ibsar wannan dalili ne akan cewa gani da aka ce annabi ne ba wai gani ne na zuci ba gani ne na ido yana ganin su da idanuwa wa zahirul hadisi anna zalika yahtassu bi halati salah kuma zahirin hadisin yana nuna cewa sai an shiga halin sallah wa yahtamilu an yakuna zalika waqi'an fi jami'i ahwalihi ta iya yiwa kuma haka ta faru ga dukkan halayen shi domin duk abin da baka tunani ya faru ga dan adam na daraja ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kawo yanzu wani miracle ai malamin shi yana da kaza menene annabi shi na da kaza ai kazan shi yana da kaza manzo Allah yana da fiye da wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan jama'a sun gane mala'ika ya dauke shi ya goya a gadon baya ya tafi da shi daga ina daga baitul maqdis sai da ya kai shi har sama ta bakwai a gadon bayan shi daga makka ya hau buraka burakan nan dabba ce wadda yake bata kai doki girma ba ta fi alfadari gudunta tana aje kofatanta duk inda idanta ya tike manzo Allah ya hauta babu wanda ya taba hawan wannan manzo Allah da aka kai sama ta bakwai malaika jibril ya ce wa minna illa walahu maqamun ma'lum kowa yana da inda Allah ya tsaye da shi mu iyakan mu kenan nan amma kai Allah ya ce ka wuce manzo Allah ya ce na rinka taka ina sama ina sama ya ce can sai na je wani wuri gaba ɗaya sai na ganshi an shimfiɗe shi da koriyar da duma manzo Allah kadai ya taba zuwa wannan wurin ba wanda ya taba zuwa wannan wurin tun a nan duniya an ɗauki manzon Allah an kai shi aljanna ba wai a mafarki ba a hakikatan an kai shi a mafarkin kuma an kai shi hakika don haka halin sallah ne ya tabbata cewa annabi yake ganin mutane a baya ko amma sai mala yake cewa zai iya yiwa kuma Allah ya mishi duk wannan don kaɗan ne cikin rahama Allah ga annabin shi وقد نقل ذلك نقل ذلك عن مجاهد مجاهد ما ya bada labarin cewa ai annabi yana gani a kowane hali ba sai a sallah ba ta bayan shi wa haka baqi ibn makhlad annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yubsiru fi dhulma kama yubsiru fi dawi wani babban malamin hadisi shi kuma baqi dan makhlad ya bada labarin cewa ai annabi ko a cikin duhu yana gani shi ba wani duhu gare shi ko a duhu yana gani kamar yadda yake gani a haske inna ma tantance wannan ya inganta ko bai inganta ba nan ne aiki yake sai ka je kana karanta ainihin littattafai irin wanda al-Imam al-Baihaqi ya rubuta wanda yake magana dangane da mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bi yana takhrijin hadisan hakikanin al'amari wannan matsalar tana daga cikin matsalar da malamai suka yi inshara zuwa ga rashin tabbatar ta a hadisance wa fil hadisi alhasu alal khushu'i fi salati jama'a wannan hadisin yana nuna mana kwadaitawa game da natsuwa a sallah khushu'i ma'anar shi biyu jama'a khushu'i natsuwa ta jiki sannan kammaluwar zuciya a wuri guda kada ka rinka sallah kana tunanin office duk natsuwarka a jika to babu natsuwa domin jikin ne yake nan ya nuna natsuwa amma tunanin fa yana office dukkan yadda ka halarto da zuciyarka a nan kuma ka ne kana soshe-soshe kana waiwaigawa haka nan kuma babu natsuwa a jika na haka natsuwa ana so ta zuci hankalinka ya dawo sallah jikinka ya kammala a wuri guda to lallai ana neman ka da haka wal muhafaza ala itmami arkaniha wa ab'adha sannan wannan kuma yana kwadaitarwa game da akula game da cika rukunan sallah da gaɓoɓin sallah kamar ruku'u da sujuda kada da ka ɗora goshinka ka ɗaga kada ka da ka durƙusa ka ɗaga ka rinka natsuwa wa annahu yanbaghi lil imami an yunabbiha an-nasa ala ma yata'allaqu bi ahwali salati Allahu akbar kun ga ya dace duk limami ya rinka karantar da mutane halayen sallah za ku yi mamaki jama'a wallahi dalilin da ya sa muka fara da'awa kenan rikici ne ya yawa jama'a kowa san kaso sabon garin zaria konewa ta yi wasu shekarun baya ina tela ne a kasuwar lokacin nan rumfunan mu da yanke kunan mu na dinki Allah ya ji kansu Allah ya kiyaye suka kone shikenan sai muka nemi ina za mu zauna matsala ta matsala dai sai na samu shago a nan zai samu shago a nan muciya na zaune duk da anguwan mu ce amma nan nahiyar ma ni ban zauna ba muka je na dan zauna nan muna zaune a wannan halin to me ya biyo baya masallacin ahlus sunna da muke sallah duk sanda aka yi sallah kowace iri ce sai an tashi an yi fada ana idar da sallah wani zai miƙe da ya fara nasiha sai wani ya ce ƙarya ne bai yadda ba wanda ya gaji ya tashi ya tafi wanda ya kaza kaza kaza to ni da na zo baƙo sai na natsu in gano wani hali ake ciki tukuna a wurin ne shine 1980 kenan sai na gano mutanen wurin suna da son sunna suna da son addini amma duk cikinsu ba su yi karatun da za su iya warware matsalolin da suke kwasowa ba shine hakikanin abin da yake faruwa misali wata rana an yi sallah sai wani ya miƙe ya ce cin abinci da cokali bid'a ne sai wani ya ce mishi me dalilin ka sai ya ce a kasar na ji sai rikici to a wannan matsalar ce ma na san na fara sa musu baki shi yasa na fi rike ta sai na ce wato magana asali dan hodiyo ne ya faɗe ta a cikin ihya sunna dan hodiyo ne ce cin abinci da cokali bid'a ne nace kwarai da gaske amma ita magana ba daidai ba ce to nan kuma ni ma sai ta haifar min da reshe dan hodiyon yace yayi magana kuma ba daidai ba muciya kenan sai rudani to a lokacin sai na samu shi dattijon da yake musulmanci na ce mishi wato mutanen nan naka suna son addini amma matsalolin da suke ɗibowa ne sun fi ƙarfinsu dan wani ya taɓa zuwa da bulugul maram ya fara karanta hadisin sai ga daga ƙarshen hadisin bai gane ma'ana shi ba sai ya ce a bari sai an jima sai wani ya ce wallahi sai ka ƙarasa rikici kullum aka yi sallah sai an yi rikici to shi ne da na samu limamin na gaya mishi wannan magana sai ya ce a malam idan kai malami ne ka zo ka karantar da mu na ce ni ma ba malami bane ya ce to amma tun da ka gano haka na ce a kai da kake liman ka ringa karantar da su ya ce a'a duk masallacin yan zafin kai ne ya ce to ni na fi su zafin kai ne shi yasa aka naɗa ni ba wai na fi su karatu ba na fi su karatu bane to shi ne dai ƙarshe sai aka ce to ni in zo ina rinka yin limanci to ina nan ina yin limanci wannan daidai lokacin sallah azhar kenan amma ba haka ba sallah asuba da magariba da isha masallaci bai da matsala akwai liman amma daidai sallah azhar nan ne ake yakin badar to shi kenan na zo na karɓi limanci dalilin fara da'awar mu kenan daidai watan jun ba ni manta sha uku ko sha shida ga watan jun 1980 sai na ce a saka karatun ƙawa'idi ba ga bani karantar da kowa gaskiya kafin wannan lokacin aka zo aka fara daga kawa'idi aka fara a hankali a hankali a hankali ana yi sai mutane suna taruwa an zo sallar magariba a lokacin ne ne mamaki jama'a sai malamai suka danno hassada aka ce ai wani ne yana ne yana tara mutane yana karantar da su sallah sai malamai suka ce wannan riya ne ai ba inda ake tara mutane a ce a ta karantar da su kowa a bashi inda gaske ne je koya a wurin malami ya za a ce a tara mutane ana karantar da su da haka muka fara da a wannan amuciya jama'a wannan ya ja nan wannan ya ja nan wannan ya ja nan haka aka daure aka gayyato wasu malaman wannan yasa arba'un hadis wannan yasa qira'a fitina ta yawa kowa ya gudu ya bar mini jama'ar su ma jama'ar wasu suka karkara suka gudu suka banni haka sai wallahi mun taɓa samun lokacin da Allah sai mu hudu ake karatun daga ni mai karantarwa sai Alhaji Ali Time Kifa sai ainihin malam Yahaya wanda ya rasu mai wannan gida gidan su Zubairu baban su Zubairu sannan sai sirikin shi malam Adam an kai lokacin da mu hudu muke karatun haka kowa ya watse to sai Allah ya sarrafa mana yanayin tunda ni ma dan muciyan ne akwai jinin da allura a jikina dan haka wani abun aka tashi da zafin kai za a yi maganin shi in aka kawo maka hujja za ka yi tsiya sai mu ce to za mu yi maganin ka to sai kai shiru tunda an kawo hujja an yi karatu ta malamai kagi to in aka nuna maka muciya sai ka abin nan wannan yake nuna muhimmancin kana kane mutane limanci ka rinka karantar da su shine dalilin da yasa na kawo wannan kane musu limanci to ka rinka karantar da su domin a lokacin jama'a kun ga ina runguma hannu a sallah a lokacin kusan gaba ɗaya masallacin sakin hannu suke a sallah ina jilsatul istiraha ina zaman iqa'a duk ba sa yi to sai tambayoyi suna tasowa sai muka ce a zo ai karatu karatun kuma in ka zo ka sa musu littafin da ba sani ba nan kuma fitina ce kawaidi kuwa duk duniya ba wanda zai musun shi a Najeriya nan da haka sai muka sa kawaidi a cikin kawaidi fa muka karantar da sifatin salati da ajinu da jilfatul isra da komai a cikin kawaidi dan haka zo daidai wannan gaba za a ce to a nan wurin akwai hadisi sai a kawo tunda ahlus sunna ne sai a barke da kabbara shikenan an shiga layi da'awa sai hakuri jama'a wallahi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam yake cewa wa annahu yanbaghi lil imami an yunabbiha an-nasa ala ma yata'allaqu bi ahwali salah ya kamata liman ya rinka fadakar da mutane yana karantar da su halayen sallah wala siyama in ra'a minhum ma yukhalifu al-aula musamman in yaga sun yi abin da ba shi ya dace ba a sallah haka muka yi lokacin da muka zo jama'a sakin hannu suke a sallah in na ce musu sakin hannu a sallah ba kyau za a yi rikici sai na ce musu to ga hadisi daga imamu maliki cewa duk annabawa haka suka yi sallah sai aka yi kabbara ban ce nasu ɗin ba kyau ba sai na ce musu hadisi ne daga imamu maliki duka annabawa duk gaba ɗaya haka suka yi sallah to lokacin sai Allah ya taimake ni mala abdulhamid limamin masallacin zaria hotel sai aka je aka kai mishi fatawar ai ga wani ya ce runguma hannu a sallah kaza kaza sai ya ce eh duk wanda yake sakin hannu a sallah in ya dawo yana rungumewa to ya ci gaba wannan kalmar da ya aiko da ita sai ta gyara mana yanayin wanda yake sakin hannu in ya dawo yana rungumewa to ya ci gaba to daga liman take kaga kuma ba matsala na ba an gane malam yace wasu azkuru hukumal khushu'i fi abwabi sifati salah haythu targama bihi al-musannif ma'a baqiyati al-kalami alayhi insha Allah ta'ala ibn hajar kenan yace in Allah ya so nan gaba zan zo maka cikakken bayani a babuka da ke magana siffar sallah game da hukuncin natsuwa a sallah Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami al-imam al-bukhari yace babun hal yuqalu masjidu bani fulani ko ya halatta a ce masallacin suwa ne masallacin 'yan ɗariƙa masallacin 'yan izala masallacin 'yan mandiri masallacin 'yan salafiya domin aya ce ta cewa annal masajida lillahi to kuma ka zo ka ce masallacin wane to ka kwace wa Allah kenan ko ko mai maganar take nufi gashi a cikin sharhi yace aurada fihi hadith ibn hadith ibn umara fil musabaqa ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar ne game da tsere za mu zo mu tattauna mas'ala dangane da musabaka wata ran insha Allah wa fihi qawl ibn Umar a cikin hadisin aka ji magana ibn Umar inda yake cewa ila masjidi bani zuraikin zuwa ga masallacin bani zuraikin wa yustafadu minhu jawazu idafati masajidi ila baniha aw al-musalli fiha kun je ce wannan yana nuna cewa ya halatta a danganta masallaci zuwa ga wanda ya gina shi ko wanda yake sallah a cikin shi don haka idafa ce ta me ta tamyiz address ne in ka ce masallacin yan izala ma'ana yan izala ne suka gina shi yan izala ne suke sallah a ciki masallacin yan mandiri ma'ana masu rawa ne suna kada mandiri a cikin masallacin ko kun fahimta asali address ne sai yake cewa ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها to wannan ya nuna kenan duk wani aikin alheri da wani yayi to ya halatta a danganta aikin alherin zuwa gare shi dan haka ake cewa Qur'ani mushaf Usmana Qur'anin Usman dan haka ake cewa Qur'anin yau bugun Fahad me yasa ake cewa Qur'anin Usman Usman saboda sayyidina Usman ne a zamanin shi rudani da rikici ya taso ga alarammomi sai zauna ya tantance abin da yake qur'ani sai aka rubuta shi sai aka bar kowa da hadda shi in rikici ya faru sai a dawo wannan al-mushaful imami shine asalin umda kai ka ce kaza ni na ce kaza sai a ce to alarammomin da manzon Allah ya karantar da su gaba ɗayan su su suka haɗu suka rubuta wannan Qur'ani to sayyidina Usman ne ya ɗauki nauyin wannan aikin sai ake danganta ake cewa Qur'anin Usman to cewa Qur'anin Usman ba ana nufin Usman ya saka ayoyi ne da yake so ko ya cire waɗanda baya so kamar yadda su Khomeini suke faɗi cikin wasiya ba cewa da ake Qur'anin Fahad abin da ake nufi Fahad ne madaba'a da kuɗin shi ya waƙafinta a rinka buga ƙur'anai ya ce har duniya ta tashin Allah ya raya wannan dukiya a rinka bai wa musulmi wannan ƙur'ani sadaka don haka ko katan miliyan nawa kake so in ka rubuta musu ko ta intanet ka je a daren nan ka rubuta musu za su tattala su aje maka ya rage ya za ka shiga da shi ƙasarka wannan kuma shine aikinka da suna kai wa mutane har ƙasashensu sai fitintunu suka yi ta faruwa aka zo ana zargin su kaza kaza kaza yanzu za su iya cewa za su kawo maka hajjidda tun daga madina a madina ake bugawa in suka kawo maka daga nan kuma ka san yadda za ka abin nan in ba haka ba kam duk alhajin da ya je hajji ko umara yana dab da zai shiga jirgin sama minti biyar ko minti uku za a kawo qur'ani a bashi mai fassara ko mara fassara wannan sadaka ce waƙafi ne sarki fahad yayi bai ƙara bai rage harafi ko ƙwaya ɗaya ba to da ake cewa ƙur'anin fahad me ake nufi fahad ne ya buga fahad ne ya sadaka shi don haka ko ka yi karatu ba fahad kaiwa ba Allah kaiwa karatun a ƙarƙashin wannan ka shiga masallacin yan izala ka yi sallah ba yan izala kaiwa sallar ba wa kaiwa Allah kaiwa don haka wa annal masajida lillahi ma'ana masallatai mallakar Allah ne masallatai ba mallakar kowa ba ne sannan Allah kaɗai ake bauta ba wani ba don haka wannan ayar ba ta hana a danganta masallaci zuwa gawa ne a ce masallacin alhaji ne na ina dan zuwa kaɗan dan rike tambayar ka sai ce wa inna ma aurada al musannifu tarjamata bi lafzil istifhami li yunabbiha ala anna fihi ihtimalan iz yahtamilu an yakuna dhalika qad alimahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه ويحتمل أن تكون ذلك أن يكون ذلك مما حدث بعده والأول أظهر والجمهور على الجواز mun ji wata matsala me yasa bukhari da yazo sai ya ce shin ya halatta a ce masallacin wani me yasa ya kawo da alamar tambaya sai malai ya ce saboda hadisin da abdullahi dan umar ya faɗi cewa masallacin su wani ta iya yiwa wannan sunan ya faru a zamanin annabi ne annabi ya san haka ya yarda da shi ta iya yiwa abin ya faru ne bayan zamanin annabi annabi bai sani ba sai ce amma maganar farko ita tafi ƙarfi cewa a zamanin annabi ne ake kiran masallacin da masallacin suwa ne annabi ya sani kuma ya kyale sai ce a ƙarƙashin wannan mafi yawancin malamai suka tafi akan cewa ya halatta a yi adresin masallaci da cewa masallacin wani ya halatta wal mukhalifu fi zalika إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان ما لم فيك قاعدين كو يبين cewa ya bai da wannan fatawar ba shine Ibrahim an-Nakhai cikin tabi'ai yace kada a ce masallacin suwa ne sai dai a ce wurin da suwa ne suke sallah ko wurin sallar suwa ne ina fata an gane sai yake cewa liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne in ba kuma ta ba Ibrahim na kha'ida ma an yi wata matsalar da shi a baya haka matsalar tabarma tabarma ma yace ba kyau ai sallah akan tabarma dalili yace saboda waja'alna jahannama lil kafirin hasira wa jawabuhu yace amsar da za a bashi sai a ce annal idafata fi misli hadha idafatu tamyizin la mulk danganta masallaci ga suwa ne ai ba dangantawa ce ta mallaka ba dangantawa ce ta me ta bambancewa dan ai addressing dan karka rude in an baka kwatance wa sayatil kalamu ala fawaid al fi kitab al jihad insha Allah ta'ala in Allah ya so malam yace akwai sauran matsaloli da suka zo dangane da wannan babi da kuma wannan ainihin hadisi zai tattauna akai in Allah so to ku dan saurara ka dan mu karanta ainihin hadisin malam yace قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء من زن الله يا زبت إيري tsakanin dawakan da aka horar da su horarrun dawakai waɗanda an horar da su an yi training ɗinsu don su yi tsere daga alhaifa eh alhafiya afwan alhafiya wa amaduha iyakar tazarar inda za su yi gudun shine saniyatul wada saniyatul wada daga ainihin hafiya zuwa saniyatul wada nan ne ainihin wato tazarar inda ainihin za su yi gudu din wa sabaqa bainal khayl allati lam tudammar ko lam tudmar duk ana karanta shi haka sannan kuma annabi ya sake zuba tsere tsakanin dawakan da su kuma ba a horar da su ba wato dawakai waɗanda suke a dai dawakai kun ga da yake nan zariya wurin filin sukuwa ne me yake faruwa kun ga muna ganin dawakai waɗanda suke a zariya nan ana yawo da su kaga an lankwashe bindin shi ana yawo an sa yaro yana kewaye gari da shi ko me yake nuna maka horarren doki ne wannan to a tsarin musulunci babu kyau a zuba tsere tsakanin irin wannan dokin daga magarin doki sai dai a samu horarre da horarre sannan sai a samu wanda ba a horar da shi ba da wanda ba a horar da shi ba to shine aka ce annabi ya haɗa waɗancan ya zuba tsere ya haɗa waɗannan ya ainihin zuba tsere ina fata an gane su kuma minas saniyati daga saniyatil wada din ila masjidi bani zuraiqin har zuwa masallacin su bani zuraik kabila ce to wannan sunan da abdullahi dan umar ya faɗi shine malam bukhari ya hujja da shi akan ya halatta a ce masallacin suwa ne wa anna abdullahi ibn umara shi abdullahi dan umar mai ba da labarin nan kana fi man sabaka biha yana daga cikin waɗanda suka ainihin ya shiga tsere din yana daga cikin ainihin wato sojojin tsere din me wannan yake nuna mana jama'a yana nuna mana na farko halaccin tsere to za mu zo mu tattauna wannan matsalar wata rana dangane da musabaka ma'ana musabaka aba ce da ake yin ta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam inna ma inda matsala ta taso yanzu da aka zo ana musabaka alqur'ani musabaka alqur'ani ba bid'a bace ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau dan sai mutum ya ce sai a kawo mishi aya akan musabaka alqur'ani ko hadisi musabaka alqur'ani ai ba a ce ita musabakar da ake ibada ce ba abu ne ake na tashji'i to ga annabi sallallahu alaihi wasallama sojoji ne anan waɗanda aka horar da su sai a ce to wane da wane ku ɗauki horarrun dawakai a zuba ku tsere mu gani wane da wane ku kuma ku ɗauki waɗanda suke ba a horar da su ba a zuba ku wata ran sai manzon Allah ya zo ya share fili a masallaci ce wane miƙe kai ma miƙe ku yi damba mu gani duk mece ce wannan musabaka ce wani naɗe ɗan ƙato wata rana ya zo yana ɗaga kafaɗa yana kirari ya ce in ba ga tsoro ba a zo a buga da ni mana duk sabbin suka daga kai kuwa sai sun koyar da idon shi sai manzo Allah ya ga wannan katon kauye ya zo cikin mu yan birni ya gama maganar shi ya tafi wallahi ƙarya ne sai manzo Allah ya jefa da rigar shi ya ce zo a buga sallallahu alaihi wasallam musamman ba kauye ne mai kiwon awaki ya ɗibo awakin mutane yana kiwo shine ya shigo cikin Madina ya ce to a zo na aje akuya ɗaya in ka dubi akuya lallai na samu akuya nan to amma in ka dubi ka faɗa shi sai ka ga to wannan sai suka ji tsoro sai manzo Allah ya tashi da suka yi sai manzo Allah ya kayar da shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ja akuya ɗaya yace ku rike mini ya sake jawo akuya guda yace ya sake saka wannan manzo Allah ya sake tashi ya sake buge shi manzo Allah ya jawo ta biyu yace ku rike mini ka ji ba kauye fa da ganganci kiwo aka bashi fa ya sake jawo ta uku manzo Allah ya sake kayar da shi shine ce to yanzu in na koma na ce musu ɗaya kyarkeci ya cinye ta ɗaya ta bi daji ta gudu to ta uku kuma me zan ce musu sai manzo Allah ya ce musu sai ce to shikenan kwashi awakin ka ka tafi dama mun yi maganin ka ne ba ma hada maka kaye da cinye awaki ba kaga ashe a nan mecece musabaka ce don haka za mu zo muku da gamsassun bayanai in lokaci yayi insha Allah musabakar alqur'ani da ake yi ba bid'a ba ce ta faru tun a zamanin tabi'ai harunan rashid shine ya fara yin ta qur'ani hadisi larabci fiqhu sai ce malamai su je wanda ya haddace kaza za a bashi kaza wanda ya iya rubuta kaza a cikin daƙiƙa kaza ko a kwana kaza za a bashi kaza harunan rashid ya fara yin wannan ka karanta littafin yas'alunaka fi dini wal hayati na Dr. Ahmad Shirbasi littafin mujalladi bakwai ne a mujalladin shi na farko don haka musabaka ta halatta inda ma akwai abubuwa ne waɗanda ake shigo da su na iya tuna lokacin da wani malamin mu ya zo ƙasar nan a doktor muhammad al-amin yake cewa abubuwan da aka shigo da su ne kawai a ce wannan yayi menene yake da suna hai'a eh yace menene hai'a aka ce mishi wai yanayin shigar wanda ya zo yace akai da Allah ku cire wannan ma'ana yadda ya sawo riga yadda ya aje hular shi da yadda ya zauna da confidence da courage a duk wannan ku cire shi sannan da wasu abubuwa ko jiya jama'a na kwana wani gari ne na waye gari da safe shine sai naji ana musabaka ta yara sai naji malamin musabakar yaro ya dauko ya dauko ya dauko sai ya kasa da ya kasa shi kenan sai malami ya ce jazakallahu khaira sai na ce a to kaga wannan kuma wa barakallahu fik a ana rerawa ne kawai a qur'ani amma ko ta an ka zo ba a rera ta kawai kai ta attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi qur'ani ne ake rerawa amma jazakallahu khairan sai a faɗe ta jazakallahu khairan babu wata madda aridul lisukuni ko kuma wata makamanciyar haka to irin waɗannan abubuwan ne kawai za a ciccire sannan akwai cuɗanin maza da mata sannan daidai ne a kawo wata kyauta a ajiye kawo kyautar nan ya halatta ta faru daga wani a gefe guda ko daga ɗaya daga cikin masu yin gasar inda take ba daidai ba shine kai ka kawo ka ajiye ɗayan ma ya kawo ya ajiye to ta zama caca shine ni in ce in ka ci ni ga raƙumi guda kai kuma ka ce in ka ci ni ga dubu hamsin to bai halatta